أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، كتاب الأيمان كتاب الرنسوة للقرنسي والنجر تقوم على قورة عن ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زعل الله سلم أنه أدرك عمر في عيادة سيدنا عمر بن حداب بن حداب a lokacin shi sai na umar fiye da kabin a lokacin a cikin mahaya wato a cikin matafiya lokacin wace wa umaru ya halifu bi abihi a lokacin sai na umar yana rantsuwa da babansa sana dahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kira sa yace ala ku sura da inna la yanhakum Allah ya hane ku an tahalifu bi abaikum da ba iyayenku amma kana halifin wanda zai rantsuwa fa li halif billahi ya rantsuwa da Allah aw liyasmut ko ya shiru متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنساء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن حديث مرفوع لا تحلفوا بآبائكم كركرنت لإيا ينكو آه مزا ولأمهاتكم كما كركرنت لأوا ينكو ماتا ولا بالأندادكم كركرنت لكاكننكو ولا تعرفوا بالله إلا وأنتم صادقون kada ku rantsuwa da Allah face kuna masu gaskiya mutum ba zai rantse akan abu face suna da gaskiya akan sa wa annabi hurairah radiyallahu anhu qala هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوا يمينكم على ما يصدق به صاحبكم كيران تورك بسا غواتو ainihin abinda abokin ka zai kaskata ka idan ka san ko ka rantsi abokin ka ba zai kaskata ka ba to kar ka wahala kanka daga rantsuwa wa fi riwayat kura kan gaskiya ne wa fi riwayatan al yaminu ala niyyatil mustahlif wato rantsuwa tana bisa ga niyyar mai rantsuwa to abinda kai niyyar rantsuwa ka akan kai na nan bisa ga a rajahu kuma muslim dukkanin su guda biyu dai musulmi ya fitar da su wa an abdurrahman bin samurat radiyallahu anhu kala qala rasul sallama wa idza khalafta al yamini wanda duk zai rantsuwa bisa ga wato an zai rantsu bisa ga wata rantsuwa fara'aita gaira hairan sai ga wani rantsuwa wato abinda bai rantse din ba ya fi alheri minha fa kafar an yaminika to sai kai kafar rantsuwarka wata ladhi huwa harin sai ka zo abin da shine mafi alheri mutafaqu alaihi wa fi lafzil al-buhari lafzin buhari fatin da zai huwa hairun ka zuwa abin da shi ne alheri wa kafara ne minu ka yi kafara rantsuwarka wa yati wa zuwa ta labi dawo da wa kafara an yi minu ka yi kafara wato rantsuwarka farko kenan ka fara kafara rantsuwarka sun ma ta lazi huwa hairan sannan ka zuwa abin da shi alheri wato wancan ruwaya na farko yana nufin kenan mutum ya fara to yin abin sannan ya je ya kafara wannan kuma ruwaya ta abu da tana nufin kenan ya fara yin kafara sannan ma ya je wannan abu na'am yati wa an ibni umar radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu daga manzara sama ce kala man khallafa ala yaminin wanda duk yayi wurin tsuwa wato ainihin bisa ga wata safu kala ce insha Allah ce insha Allah fala hinsa alaihi to babu wato ainihin wato ainihin karewar rantsuwa shi kuda bai yi abin da ke wallahi wato ainihin zai yi shi baɗin to shi ke nan rantsuwa shi bata wato ainihin a kare baɗin wato ainihin bai da laifi ke saboda ya rigai ya sa tugiya a cikin rantsuwarsa. in ce Allah ya so abu yake yi نعم يتروى أحمد وأربعة وسعه ابن حبان وعن رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ترزور النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وقال أرمت ورفا في كنتي وتعينهم رجوع من الله صلى الله ta saba da irin rantsuwar mutane a saboda labin shiga Allah cewa na rantse da mai sarrafa zukata a'a wannan ke la a'a na rantse da mai sarrafa zukata la wa muqallabul qulub a'a na rantse da wato mai jiyo da zukata ruwa buhari wa abdurrahman abdullahi bin amri wa radiyallahu anhu ma qala dukkanin su dai qala ya arabiyan wani bulabi ya zo ta manzar sarma ila nabi fa qala ya rasulullah ma akba'ir menene kaba'ira فذكر حديثا ثم زال بچ حديث نكبائر وفيه cikin hadisin akwai zancin al-yamin al-gamus rantsuwa ta al-gamus wato rantsuwa al-gamus tana cikin kabara wa fi cikin sa sai ta kuntu wa ma yamin al-gamus menene rantsuwa al-gamus kala ce allati yakatadu bi hamar al-imr al-muslim wanda mutum zai yanki duke dan uwansa musulmi wa fiha kazum al-halis yana mai ƙarya sai ya rantse abu kaza kamar waya ce ce wallahi dubu kaza take kare shi kushi sai ga ɗaya yanki wannan kuɗi gare sa wa na sidar da yallahu an hasil kauri ta'ala a cikin zancin Allah ta'ala la yu'ahidukum Allah Allah ba zai kama ku ba bil lagawin fi aymanikum ga yafishin rantsuwarku ƙara ta ce huwa ƙaunin rajulin shi ne faɗin mutum ya ce la wallahi ya ce a wallahi ko kuma wabal wato ko kuma zai ce bala wallahi bala wallahi misali ce i wallahi kamar na'am wallahi a rajahu buhari rawahu abu dawuda marfu'an وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين أسماء الله أنا رسولنا يقريبا من حسها وان لكي يسد أهل الجنة يسد أهل الجنة متفق عليه أنه مكنسا وسكى ترمذي ترمذي يقول رسولنا ين أتيار واي كم تاتن صح ابن حبان ابن حبان كما يقول رسولنا ين وتشيل ابن حبان أسماء رسولنا ين وتحقيق أما بيانين وتولن رسولنا ين أن سردها وتولن قاري ne idrajin min ba'al riwayatan wanda wato ainihin sashin masu ruwaya suka wato ainihin shigar da shiya ba tare da an asalin ruwayar ya zo da shi bane wa an usama bin zaid radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam sama ce man sana'a ilaihi ma'rufan wanda aka aikata aikin alheri gare sa fa qala li fa'il sati da mai aikata alheri gare sa jazakallahu khairan Allah saka ma da alheri faqad ablaga fi sana'i hakika ka suke a cikin yabo gare ta har da hutur miliyo sahawu ibn hibban وعن ابن عمر رضي الله وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى وقال يا هنا عن النذر واتو عينهم جا واتو الواشي سوى واتو نا الواشي زي كذا ام كذا سامين وقالت انه لا ياتي بها المسي يوى بزيز عفيفة ثم توزي سامو ابو كو بزيز ابو با وانما يستحر به من البهيل مسي يوى يكن فتوني da ta wajen marwaci shi marwaci ne yace sai Allah ba shi kaza sun ne kaza ya samu Allah ya mutafaku alai وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من ذا ما تيوا كفارة النذر كفارة اليمين كفارة الواشي متون يا الواشي yana sun yi kafara san da wato zartar da wannan alwashin nasa wato zai kafara kafarar rantsuwa rawahu muslim wa da tirmidhi fi idza lam yusammi shi idan amma bai ambaci wato abin da zai alƙawa shi ba wato idan wato ainihin bai faɗi ga abin da zai yi din ba amma idan ya faɗi abin da zai yi ya ce in abu kaza ya same shi zai yi abu kaza wato sai ya faɗi wannan abin alwashin nasu ɗin to wannan ana ganin alwashinsa wato yana nan wato dole sai ya tabbatar da shi ka fara ba za ta yi mishi maganin wannan cika alwashinsa ba in bai ambata abin da zai alwashin ba amma in ya ambata ce zai yi kaza ya faɗi suna abin to ran tsashi ba za ta yi mishi sai kan fara shi ba za ta nufi amfani ba sai ya aikata wannan abu nan yake cewa wani abi dawud bin hadisin ibn abbas ta kadisi abi dawuda ta kadisi ibn abbas radiyallahu anhu ma Allah da shi yana hadisi marfu'an na da shi marfu'i man nazara nazaran wani ya alwana alwashi lam yusamma bi amr suna abun ba fa kafara zu kafaratul yamin kafara ta kafara rantsuwa amma nazara nazaran fi ma'asiyatan wanda alwashi alwashi na sabon Allah فكفارته كفارة اليمين كفارة كفارة الرسوة ومن نظر نظرا wanda wani alwashi la yudiku zai da iko ya zartar da wannan alwashi din kuma kace zan ciyar da kila kuma zama kowa dubu ɗari ɗari alhali ki baka da su fa kafaratu kafaratu yamin kafaratu kafarar rajwa wa isnadu sahih illa an nal hufazu rajaha wa qafahu sai dai wato alhasibina hadisi zarja da hadisin maqufu wa buhari min hadisin aisha radiyallahu anha ومن نظر أن يأتي الله فلا يأتيه وأن يألواشي بساء مع الله قد يساء مع الله ولمسلم من حديث إمرانا لا وفاء لنظر في المأزية باب الواتو أينهم باب تكا الواشي أسكن سابون الله وعن عقبة بن آمر قال نظرت أهتي أن تمشي إلى بيت الله حافية يرواتا تا لواشي تاتي أيكم الله باتا كلمة فأمرني ستأمرتين أن أستفتيع laha rasul sallama in yi mata fatawa in nema mata fatawa wajen manzan Allah sallama ko da albashinta haka za tabbatar da shi ko yaya fastafta hu sai nemi fatawa ga manzan Allah fa qala annabi sallama ta annabi sallama shi tamshi wal takab kace ta tafi din amma sai hawa abin hawa kace tafi kasa muttafaqu alai wal zilil muslim da ko ta tsanin ta kan ta tafi dakin Allah wato ba ta kalmi ko din tsanin wai tana sun ta burge Allah ne sai Allah ya ce manzan Allah mata ina ta hawa abin hawa amma ta tafi dakin kaban tun ta alwashi din Allah na da sha'awa da alwashin ta je ɗakin ƙabaɗi amma kuma ta takalminta wadda ku zirin kuma wal ahmad wal arba'atin qala inna Allah ta'ala la yasna'u bi shakki uta ka shay'an Allah baya aiki komai wato bai damu da komai wato bisa ga aikatawa da ɗaukar ta tasha ƙa'il uta ka bisa ga tsanantawa da ɗaukar ta yi akan komai Allah baya aikin komai da shi wato ba amfani komai da wani kanta muru haka sai da samu fata hamir ta lulluɓa jikinta wal tarkabta a zan hawa wal tusum salasu ayyam kuma ta yi azumin kwana uku wani ibn abbas radiyallahu anhu qala استفتى سعد بن عبادة رسول عبادة wato astafta sa'ad bin ubada sa'ad bin ubada ya nufa tawa kamar da alisna fi nazarin a cikin albashin kana ala ummihi wanda ma ya sai wannan alwashi tuwafiyat ga ta rasu kabila an taqdiyahu gaban ta wannan alwashi fa qala aqdi anha sai ce mata aqdi anha yace mata yace mishi karanka mata wannan alwashi da bata samu isuwa ba wa an sabiti bin da haki radiyallahu anhu qala نظر رجل على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتن يا أرواشي أزام نزع الله أن يغسر إبل ببوانته زي ينكي ونرى قمي أبوانته فآت الله فآت الرسول الله في ديو زمن زع الله صلى الله عليه وسلم فسأله يتنبيته فقالت هل كان فيها والثاني يؤبد شنياكة تقولون أكون قويتي لأكي بوتا أتن ببوانته قالت بابو قالت فهل كان فيها إيد min a'yadihim shin ya kasance a kowace idi da ake girmamawa ne a wannan faqala ce la yace faqala aw fi bi nazarika ka cika alwashinka fa innahu la wafa'a min nazari cewa shi babu wato cika cika alwashi cika babu cika alwashi ga nazari ga alwashin da mutum yayi fil ma'asatin lahi cikin sa'a Allah wala fi qadiyatil rahim ko cika alwashin yanke zumunta wala fi ma la yamliku ibn adam ko cika abin da adam bai mallaka ba ah wacce nan روى أبو داود والإبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردام عند أحمد وعن جابر رضي الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح ياتي رانا دا أكبر جرمك يا رسول الله يا من زال الله يعني نزلت الفتح لا الواشي إن الله مكبودي إن فتح الله عليك مكة دا الله مكبودي جرمك أن أصلي في بيت المقدس أصلي وتزني صلى a baitul maqdis fa qalat sallaha huna yace salla anan fa sa'alahu fa qalat sallaha huna salla anan fa sa'alahu sai kuma tambaye manzo Allah fa qalat fa sha'anuka idan wannan sha'anika ne sai abin da kake so wa Ahmad wa Abu Dawud wa Sa'ud Tajim a ganin kenan wato saboda ya tambaya har su uku manzo Allah ya ce su gaje ka da abin da kana ma kaga anan manzo Allah mishi rangwame amma kuma ci gaba da tambaya tambaya ta zama to sanadiyar kuma aka tsananta mai wa an abi sa'id al-hudri radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tattun hala illa salasa masajin ba a yanki gumi ɗar gumi a ce za a yi tafiya wato ainihin dun aje a za a yi ibada mai laifi in ba wato masallaci guda uku ba almasjidil haram masallacin alfarma wato masallacin garin makka wa masjidil aqsa da masallaci mai nisa wa masjidil haza da wannan masallacin na mutafaqu alaihi wa lafzul buhari wa an umar qala ki qultu ya rasulullah ya manzo Allah inni nazartu fil jahiliya ni na alwashi a jahiliya an atikifa zan yi itikafi lailatan dare guda fil masjidil haram a cikin masallaci alfarma qala ta awfi bi nazarika ka tuka alwashin ka ya ga umar muttafaqu alai an gama kaza waza da buhari buhari ya da cikin fi ruwa cikin ruwa ta fa ataka fa lailatan ka itikafin dare guda alhamdulillah